ba na hamsin in karbo in karbo wannan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله كانت من وانا لتافين عشرية زام دورا دقا إندا مكبيا زام تاشي حرف الكافي كزيت بشبهات وآثرة نهبة كمكت ولا ترضى بعيشك زهبة كرعت زلامات تريد تريدك لحبة تزيدك لحبة كبرت وما أعددت للشيء أهبة وفودك مبيض وقلبك هالك كزيت بشبهات كزيت كاقوشي shine ka zaita ka koshi ko ka ce ka cika ka yi kiba bi shubhatin da shubha shine haramun wa asarta ka fifita nuhubatan nuhubatan shine kamar a ce sata ita wannan kalmar nuhubatan tana zuwa da ma'anoni da yawa e wa asarta ka zaɓi ka fifita nuhubatan a sata tana zuwa da wannan ma'anar ko kuma ka ce ka zaita ka cika bi shubahatin da shubuhohi wa asarta ka fifita nuhubatan ribarsa ma'ana ka fifita abin da za ka samu na riba akan dukkan wani abin da yake na halali shine wa asarta ka fifita nuhubatan ribarsa kamakta ka yi girman kai walatar da bi aishika baka yaddar wa rayuwarka zuhubatan ɗan kaɗan ba shine zuhuba kuɗi ɗan kaɗan kamar ta kayi girman kai walatar da bi a shi ka baka yaddar wa rayuwarka zuhubatan kuɗaɗe ɗan kaɗan ba kai baka yadda da kuɗaɗe ɗan kaɗan ba sai dai ka tara masu yawa kara'ata zulamatin kara'ata ka kwankwaɗi zulamatin dufai su ne abubuwa na zalunci taziduka wadda take kara maka lahabatan kishirwa ita dukiya ta haramun a madadin in an ci a ƙoshi to in an ci sai ta kara kishirwa haka take idan mutum ya samu dubu ɗari na haramun a madadin ya ƙoshi sai ya ji yanzu ma ya fara son kuɗin saboda haka in za a cika mutum duniyan nan da kuɗi na haramun to ba zai gamsu ba ba zai ƙoshi ba shine kara'ata zulamatin ka kwankwaɗi dufai shine abubuwa na haramun taziduka amma wannan abubuwa na haramun na abar dinka gamsu ka tuba taziduka sai ta kara maka lahabatan kishirwa lokacin da mutum ya ci to lokacin ne ma yake bukatar su kabirta ka girma har tsufa ta kama ka shine kabirta ka girma wa ma a'adatta uhubatan baka tanadi uhubatan tanadi ba lishaibi ga wannan furfura din saboda ne in mutum ya tsufa zai zama ibadu da yawa ba sa yiwuwa saboda haka ka girma amma ba kai tanadin furfura ba e, shi ne kabirta ka girma wa ma'adatta uhubatan ba kai tanadin ayyuka na kirki ba lishaibi ga wannan tsufa ɗin fafauduka fafauduka gefen kanka faud shi ne kamar gindin kunnen mutum bakin kunnen mutum akwai wani gurin shi ake kira faudu shi ne karkashin kunne gindin kunne ta ƙasa zuwa saje shi ne fafauduka ka guda biyu gefen kunnenka guda biyu mabuyabbin ya yi fari saboda ne saboda furfura wa kalbuka zuciyarka kuma haliku ta yi baki saboda san duniya da mugunta kalifta bi hubbin malil lijahi wal gina ka shata bihi kubzan wa lahman ma aljana kafa'uka yati ba'da ma sirta lil fana kafa bika aibin an tuqima alal khana wa anta gadan aw ba'da zalika haliku kalifta bi hubbil mali kalifta kayi farin ciki kalifta kayi farin ciki bi hubbil mali da san dukiya lil jahi saboda ka samu alfarma walgina da wadata ka sha'ata bihi kubzan ka sha'ata ka ci bihi da dukiya ta haramun kubzan masa wa lahman da nama ma'aljana tare da kayan daɗi wanda ake ci bihi duk ka ci wannan abubuwan da haramun ma'ana da kuɗin haram ka ci duk abin da kake so ka ci ka fa'uka sakamakonka na cin wannan haramun ɗin ya ci zai zo ba da masirta bayan ka kasance lilfana ga ƙarewa shine mutuwa mutum ba zai gane ya ci bala'i ba sai lokacin da ya mutu ka fabi ka aiban ya ishe ka aibi an tukima a tashe ka alal kana akan mummunan aiki a ce mutum ya ƙare rayuwa sai na cin haramu wa an ta gadan ga ka kai gobe au ba'a da zaka zalika ko bayan gobe haliku mai mutuwa ne amma duk da haka baka ɗauki hanyar gyara ba kila atukalin laye kilmar amin fana ka abatuhu layan jali an hubil muna kurubuka fi duniya ziyaratu kal'ana kara ka ɗawilin wata ya kuzu kaddana amma zalla zai turja wa najmuka daliku kila atukalin kila atu gadi kalin na mai yin gadi laye kilmar a baya kiyaye mutum min fana daga mutuwa shine kila'atu gadi kalin na mai gadi saboda haka duk inda mutum zai kai ga yin gadi mutum ya ɗauki ‘yan gadi imma sojoji ne imma ‘yan sanda ne imma kato da gora duk wanda za ka ɗauka ya gadin ka ba zai hana ka mutuwa ba shine kila'atu kalin gadin mai yin gadi laye kilmar a baya kiyaye mutum min fana daga mutuwa ka'abatuhu bakkan ciki na duniya shine ka'abatuhu bakkan ciki na duniya layan jalil mar'a layan jali baya yayewa anhu ya bar mutum bilmuna ta hanyar burace burace burace buracen duniya ba sa yaye mutum bakin ciki kurubuka bakkan cikin ka fi duniya a cikin duniya ziyadatu kal'ana shi yake kara maka wahala kara ka ɗawilin barcinka ya tsawaita wata ya kuzu farkawa kuma ƙaddana lokaci ya yi kana ta barci na rashin ganewa to lokacin da ya kamata ka farka ka gane ya yi shi ne karaka barcinka ɗawilin ya yi tsawo wata ya kuzu kuma farkawa ƙaddana ya kusanta lokaci ya yi fama zallazi turja fama zallazi turja me kake tsammani za ka samu a wannan duniya wa najmuka gashi tauraron ka daliku ya riga da ya faɗi shekaru sun riga da sanja duk abin da za ka yi kayi ka gama hawa yanzu gangara kake yi shine fa ma zalladi turja me kake nema za ka samu a duniya wannan ji muka gashi tauraron ka daliku ya riga da ya faɗi ka sabo ta sumuman kai ta ishe bishir biha kalatta gururul ujmi kullan wa qurbiha كبت بدنيا أنذرتك بقربها كلفت بدنيا لم يمتع بقربها ملوك مضوا من قبلنا وممالك كسبت سموما كسبت كاتارا سموما غبا kai ta isha wai kana tsammanin kai ta isha za ka rayu bishir biha da shan guba kaga ba zai yi ba shine kasabta sumuman ka tara guba shine dukiya ta haramun kai ta ishe kai kai kana tsammanin za ka rayu bishir biha da shan shan guba kaga ai an sha guba mutuwa ake kalatta gururul ajami kalatta ka tara gururul ujmi rudi irin na gwarawa sune mutanen da ba larabawa ba sune irin turawa kana ta kwaikwayon rayuwar turawa da makamantansu kullum gaba ɗaya yace kai wa urbiha yace da larabawan ma ko larabawan ne ma kake kwaikwaya in dai abubuwa na rudin su kake kwaikwaya ai ba wani abu da zai kara ma shine kalatta ka tara gururul ujmi rudi irin na gwarawa su ne irin su turawa kana ta koyi da turawa da yan bol da yan fina-finai da sauransu kullum gaba ɗaya urbi ya ce kai har da ma da larabawan dukan dai abubuwa ne na wasanni da ɗimuwa ta duniya to ba abin da zai kara mutum kubitta bi duniya kubitta an kaskantar da kai shine kubitta ka kaskanta ko kuma kubitta an kaskantar da kai bi duniya saboda san duniya an zaratka gashi an yi maka gargadi bi kurbi ha cewa duniyar nan fa ta kusa tashi ta kusa fa karewa kalifta kayi farin ciki shine kalifta kayi farin ciki bi duniya da neman duniya lam yumatta bi qurbiha lam yumatta ba a jiyar da kai dadi ba bi qurbiha da kusancin duniya mulukun madau sarakuna gashi duk sun shuɗe min qablina tun kafin mu wa mamaliku da abubuwan da ake mallaka ka bauta bi asamin tazid bi hashqa ka ajita bi tarki zari fi sayri bituqa ka dahta haraman fasta'id da ilallika ka zabbata wa ma haddasa nafsaka bil baqa wa sahamul mana ya baina jambai ka saliku ka bauta bi asamin ka bauta ka kife shine kabwa kabwa kifewa ka bauta ka kife bi asamin saboda tarin zunubi tazidu bi hashaka wanda tazidu kake ƙara shaka tabewa biha saboda wannan nauyin zunubin ka ajita ka kutsa fisairi a cikin yin tafiya e ka ajita ka kutsa ko kuma ka ajita kayi wauta yawa ka ajita kayi wauta bitarkin zadi ta hanyar barin guzuri bittuka na tsoron Allah ta sai da a cikin tafiyar ka zuwa lahira an ce wata zawwadu fa inna khairaz zadi takawa ai guzuri na tsoron Allah to amma kuma kai kai tafiya babu babu guzuri shine ka ajita kai wauta bitarkin zadi da barin guzuri bittuka na tsoron Allah ta sai da a cikin tafiyar ka ka dajita harama ka ci haram fasta idda kai tanadi ilal lika zuwa ga saduwa da abin da ka ci ka zabta nafsaka ka zabta nafsaka ka yi wa ranka ƙarya bilbaka e, ka zabta nafsaka ka yi wa ranka ƙarya wahaddasta ka ba ta labari bilbaka da wanzuwa a duniya cewa kana ganin cewa za ka yi kwanaki masu yawa e, kusan duk wanda yake raya haka yake gani baya kawo mutuwa kusa shine ka zabta ka yi ƙarya ka zabta nafsaka kai wa ranka ƙarya bil baka da wanzuwa ma'ana cewa zaka dade a duniya eh wa haddasa nafsaka haka ka gaya wa ranka cewa zaka yi shekaru da yawa wa sahamul manaya gashi kuma alhali kibiya ta mutuwa saliku mai shiga ne baina jambai ka tsakanin hakarkarinka ka saji ta bi mafil kalbi aura sakabbana ka sai ta bi hirsin yurusu zulli walwana ka shawutar lazi annaka fiddini iz ana ka anni bi naz'in naz'ilin ruhi kaddana wa anta lisabil mauti bir ragami aliku ka sajita bima fil qalbi ka sajita ka ci bima fil qalbi abin da zuciyarka take so aura saka bana wannan abin shine zai gadar maka da rashin lafiya shine aura saka bana wannan abin shi ke gadar maka da rashin lafiya abin da kake sannan kake ci na haramu ka saita ka kaskanta bihirsin saboda kwaɗayinka yurisun zilla wannan kwaɗayin shi ke gaska gadar maka da kaskanci walwana da kuma rauni wajen ibada ka shauta lazi an naka fiddini iz'ana ka shauta ka ciji shi ne ka shauta cizo amma dai ana nufin ci ka shautar lazi an naka ka ciji abin da yake wahalar da kai fiddini a cikin addini iz ana lokacin da kake wahala mana kana cin abin da yake baka wahala a addini shine cin haram ka anni kai ka ce ni bi naz'in naz'i bi naz'i da cirewa an naz'i ne cirewa da ruhi garai kaddana lokaci ya kusa kamar kai ka ce gashi lokacin zuwan mala'ika ya kusa shine ka anni kai ka ce ni bi naz'i da cirewan an naz'il ruhi mai cire rai kadinna ya kusa wa anta gashi kai aliku mai cizo ne lissabil mauti ga ɗaci na mutuwa bin ragan bisa tilas ana dole sai mutum ya haɗu da ɗacin mutuwa ka ta ta haraman morisan kulle tabatin ka da hata bi ma yusi ka fi zai hafatin ko bi hita bi ma fil urfi an kulle hafatin kitabu ka maɗauyin ala kulle afatin ستبدو إذا ما قيل أين الممالك ka tahata haraman har yanzu dai yana gaya maka ka tahata haraman ka ci haram murisan wanda yake gadar da kulli tabatin dukkanin wani aibi ka dahata bima yusika ka dahata ka wahala bima yusika ko ka dahata ka aikata bima yusika abin da zai sadar da kai fi biki a cikin shiga tsanani hafatan matsananci eh ka dahata ka aikata bima yusika abin da zai kai ka fi biki a cikin tsanani hafatan matsananci ku bi hita bima fil urfi ku bi hita ka juyar bima fil urfi da abin da ke cikin ayyuka masu kyau eh shine ko bihita an juyar da kai bima fil urfi abin da ke cikin ayyuka masu kyau an kulle hafatin daga dukkan wata neman wata bukata saboda neman bukata ya zama duk wani abin da yake mai kyau ne kai ka rabu da shi saboda ka samu abin da kake so kitabuka littafinka wanda ake rubuta maka aikinka madawiyun abin nadewa ne ala kulli afatin a bisa dukkanin aibi mana mutum yayi ayyuka duka mala'iku sun rubuta satabudu idza ma qila aina al mamaliki satabudu da sannu za su bayyana idza ma qila lokacin da aka ce aina mamaliki ina ababan mallaka sune bayi lokacin da aka ce ina bayi su zo a musu hisabi to satabudu sannu waɗannan matsalolin duka za su bayyana كنودك قصرانا يزيدك والجوى كسادة جارات يسبب والتوى كلت الذي يطغي ويرس بالنوى كتا كتابك طرف النفس في جمرة الهوى فأمسكت باللذات وهي المحالك وهي محالك yace kunuduka sa kunuduka eh kunuduka kusuranan yaziduka warjawa kunuduka bujirewa wannan butulcewanka ga Allah rashin godewa akan duk abin da Allah ya baka shi yasa Allah ce innal insana innal insana li rabbih lakanud mai butulci kunuduka butulcinka ga Allah kusuranan tabewa ne da kake butulcewa ni'imar Allah yaziduka da yake kara maka waljawa da bakin ciki kasada tijaratin eh kasada tijaratin yusabbibu wattawa yusabbibu shi wannan butulcewar da kake wa Allah yusabbibu shine yake sabbaba maka kasada tijaratin tasgaro wajen kasuwancinka kana ta kasuwanci amma babu riba shine kasada tijaratin tasgaro wajen kasuwanci ko kuma kana cin riban amma kullun a wahala ake kullun hankali bai kwanta ba wattawa da kuma halaka. Kalatta allazi yuɗigi, kalatta, ka tara allazi yuɗigi abin da yake sa mutum ɗagawa, wa yurusu ya gadar masa binnawa da nisantar Allah ko da nisantar ibada, shi ne wa yurusu binnawa yake gadar da nisantar ibada. E, ka tabi ka ɗirfin nafsu shi gabratul hawa, ƙirfin nafsi. irfun nafsi in garaman doki na ranka, ka tabika ya ƙetara da kai, ko ka ce ya kutsa da kai, fi gamratul hawa a cikin tsanani na son zuciya. E, irfun nafsi in garaman doki na son zuciya, ka tabika ya kutsa da kai, fi gamratul hawa cikin tsananin son zuciya. fa'amsakta billar zati, fa'amsakta sai kai riko billar zati da abubuwa na jin daɗin rayuwa, wahaya mahaliku kuma waɗannan abubuwan masu halakarwa ne. Sai kai riko da abubuwan da a zahiri masu jin daɗi ne amma ƙarshe suna ba da matsala ne. Kabir ta wala takshal ma'asi wa iddaha ka haita umuran hina ahmalta jiddaha. كنوزك هيات ستاتيك بدها كتمت المآسي ثم أظهرت ضدها وربك لا يكفى عليه المسالك كبرت كاجرما shekarunka sun kai inda suka kai shine kabirta ka girma shekarunka sun ja kenan wala takshal ma'asi amma har yanzu baka jin tsoron sabo wa iddaha da kuma masifin da saban yake gadarwa ka haita umuran ka bata al'amura hina ahamalta lokacin da ka rabu da jiddaha gaskiyar al'amarin shine hina ahamalta lokacin da ka rabu da ko ka watsar da jiddaha gaskiyar al'amari lokacin da ka rabu da gaskiyar lamari ka kama shirme kunuzuka fuskokinka na kuɗi da ka tara shine kuɗaɗe da kadarori da abubuwa da mutum ya tara na haramu shine kunuzuka taskokinka da ka tara na kuɗaɗe na haramu hayyatun macizai ne kamar mutum ya tara macizai ne kowane ɗaya yana da haɗari sataci ka baddaha baddaha misalin macizan sataci ka da sannu za ta zo maka eh kunuzuka taskokinka da ka tara na haramu ko kuma taskokin da ka tara na kuɗaɗe ka ki ba da zakka ka ki ba da hakkin Allah ka ki ba da hakkin ƴan uwa hayyatun to macizai ne fataci ka baddaha misalin macijan fataci ka da sanu za su zo maka ka tamtal ma'asi ka ɓoye aikin saɓo a zahiri summa a zaharta sai kake bayyana da bidda hakishiyarsa eh sai ka ɓoye saɓon sai ka bayyana aikin kirki in za a yi kyauta ko za a yi sadaka ko za a taimaki wasu mutane sai an nemo 'yan jaridu da 'yan social media an zo an ɗauka ana hira da mutane eh wane ya taimake mu wane ya taimake mu amma duk wasu abubuwa da za a yi na shaye-shaye da wasu abubuwa na rashin gaskiya an ji an shiga ɗaki a ɓoye an yi su shine ka tamtal ma'asi ka ɓoye ayyukanka na sa'o sun ma'azhar sannan sai kai ta bayyana mutane duk da haƙƙi shi duk aikin alkain da za a yi an ɗauki hoto an yada a duniya wa rabbuka la yakfa alaihi almasaliku almasaliku mashiga wanda zaka shiga ka boye kai sabo eh shine wa rabbuka la yakfa alaihi almasaliku wala buka ubangijinka almasaliku mashiga da mutum zai shiga ya sabo la yakfa alaihi baya buya a gare shi kalamuka in halal jaridu qariduhu kilamun wabrun silnajan aw hadiduhu kunil habba lirrahmani aw kun bagiduhu kun albirra in ma shi ta au kun naqiduhu faridwan riwanun wa maliku maliku kalamuka zancanka in halal jaridu lokacin da jaridu jaridu hala aka tsare kariduhu waƙoƙinsa shi ma wannan karin magana ne wanda suke cewa halal jarir dunal qari shine karin magana ne na larabawa idan mutum ya zo inda ba zai iya magana ba ana cewa halar jaril dural kare shi ne dai wannan kisa shahararriya wanda larabawa suke da ita wanda kamar wani dalili ya sa aka hana shi waka har ya kai ga ya kwanta yana rashin lafiya zai mutu da aka ga zai mutu aka ce an masa izini i waka sai ya ce halar jaril dural kare an shiga tsakanin jariru da waka waka ba za ta yi ba to duk lokacin da mutum ya zamto ya kai gargarar da ba zai iya yin magana ba to laraba suna cewa halar jarir dunal qari to kalamuka zancenka in halar jariru qaridahu in halar jariru in idan aljariru mutum da ake kiransa jarir din nan hala qariduhu aka sai waƙoƙin suka tsare aka tsare shi daga yin waka ma'ana lokacin da ka zamto ba za ka iya yin magana ba an shaƙe ka baki ya karye kalamun wa bur'un silnajan aw hadiruhu kilamun yawwa ke kilamun kafin ɗin da wasali ƙasa kilamun miki shine ciwo kilamun miki ko kace rauni ko kace ciwo shine kilamun wa bur'un da waraka mana sai ka zaɓi ɗaya kenan kilamun in ka ga dama ka zaɓi miki, wa bur'un idan ka ga dama ka zaɓi ciwo ya danganta ga aikin da kai. Sil najan idan ka ga dama ka hau tudu shine najan, sil ka sadu da najan tudu shine gurin tsira. Au hariduhu ko kuma ka sadu da kwari. E, wanda yake da bugunmu na gida gyara hariduhu wannan ha karamin babu da a kansa ba kariduhu ba ha ha nan da aka sa kan ha karamin nan a cire shi. Eh, sil na jan ka ga dama ka hau tudu aw hariduhu ko kuma ka shiga kwari ya rage naka fa man sha fal yumin wa man sha fal yakfur kunil hubba lirrahmani har yanzu dai na baka zaɓi kunil hibba ka zamto masoyi lirrahmani ga Allah ta hanyar yin ayyuka masu kyau aw kun bagiduhu ko kuma ka zamto makiyin Allah ta hanyar yin munanan ayyuka kunil birra ka kasance ma abocin aikin kirki in ma shi ta in kaso aw kun naqiduhu ko kuma ka kasance naqiduhu sunkuyan aiki mai kyau mana shine mummunan aiki ya rage naka faridwanu mala'ika da ake kiran sa ridwanu mai gadin aljanna ridwanun mai yadda ne da kai in kai aiki mai kyau sai ka zama mutanen ridwanu mala'ikan aljanna wa maliku in kuma kake yin aiki mai kyau wa maliku mala'ika maliku mala'ikan mutuwa mala'ikan wuta maliku sai ya zamto mai mallakinka shine ubangidanka shine dai wannan yana cewa duka ne ya rage mutum ya zaɓi inda zai shiga in ma ya aiki mai kyau in ma ya aiki mummuna wallahu ta'ala a'lam